الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin 27 ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1448 ci gaba da karatunmu na ainihin wato a aqida wanda muke gudanarwa a cikin wannan littafi mai daraja nazum as-safariniya na al'imam safarini rahmatullahi ta'ala alai mai suna addurratul mudiyya fi akudi alfirkatul mardiyya za mu tashi fasulun fil kalami alal iman wa ikhtilafin nasi fihi wa tahqiqi madhhabi salafi fi dhalika da wannan shine karatu na tara قال الناظم رحمه الله إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترام mala yake cewa fasili mai bayani game da mas'ala ta al'iman li'anna mas'alata al'iman mas'alatun i'tiqadiyyatun manhajiyya ikhtalafa fiha tawa'ifu min ahli ad-dalal wal ibtida' lidhalika qala wa ikhtilafin nasi fihi da kuma sabanin mutane a cikin sa annas ya'ni bayna ahli al-haqqi wa ahli ad-dalal lakinna ahli al-haqqi لا خلاف بينهم في مسائل الإيمان لأنها مسألة إيمانية مسألة اعتقادية لا مجال للرأي فيها, فيها ولا مدخل فيها للاجتهاد صدق اختلاف الناس يعني اختلاف بين أهل الحق وهم الفرقة الناجية وبين أهل الضلال وهم طوائف البدع المردية وتحقيق مذهب السلف في ذلك تحقيق مذهب السلف يعني بيان الصواب والحق في هذه المسألة لأن مسائل الاختلاف لا بد فيها أن يوجد فيها محقا محق كما يوجد من هو مخطئ بل ويوجد من هو يعني ضال فيها إيماننا قول وقصد وعمل وأن اعتقادنا أهل السنة cewa imani magana ce da nufi ƙudiri na zuci da aiki na gabai qaulun bilisan wa qasdun bil janan wa amalun bil arkan yarhamukallah maganar harshe ƙudurin zuci aikin gabbai ta ziduhu taqwa wasu su ce ya ziduhu ta ziduhu ta'a wasu ce a taqwa to da abu ɗaya ne li'anna kulla ta'atin taqwa wa kulla taqwatin ta'atun duk wata taqwa biyayya ce ga Allah duk wata biyayya taqwa ce domin shi at-taqwa jima'ul khairi ne kamar albirru ne وكذلك الطاعة شنو فعل المأمورات وترك المنكرات المنهي منكرات المنهيات التقوى اتخاذ ما يقي سخط الرب سبحانه وتعالى أو سخط الرب سبحانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه kaga ya cikin ta'a biyayya cikin umarni da kuma biyayya cikin hani biyayya cikin umarni bil imtithal biyayya cikin hani bil kaffi wa al ibtiad to duka dai yana ciki yana karuwa da karuwar aikin alkhairi yazidu bittaqwa wa yanqusu birrada kamar yanda ibnu abi daud ya ambata cikin hadiya wannan ta'birin malan ya kawo anan cewa tazidu taqwa taqwa na ƙara shi wa yanqusu bizzalal kuma yana raguwa da zunubi azzalal anan ba zamiya na kuskure ba li'anna al-khata'a marfu' 'anil umma إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه لكن هنا الزلل يعني به المعاصي ina nufin saban Allah zunubi ga baki daya yana rage imanin mutum an fahimci wannan ko kaga dole za a samu tafadul kenan fil iman tunda yana karuwa yana raguwa kuma an san me ke kara shi me ke rage shi to wanda ya siffantu da abin da ke ƙara imani shine takawa da bin Allah ba ɗaya yake da wanda ya siffantu da abin da ke rage imani ba shine zunubi da sabon Allah kakinan dole a samu at-tafadulu bainal anam bainal mu'minin thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah kaga dole a samu fifiko a cikin mas'ala ta imani من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أقول أدلة قاطعة ساطعة واضحة مقنعة قرآنية بل أنتنا أداو حديثية لسكي تبتد زيادة الإيمان ونقصان وسبب زيادته وسبب نقصانه kaga sabanin murji'a abdullal da suke ganin imani wani abu ne jauhara ce jamida la taqbalu ziyadata wala nuqsan su a gurinsu ba wani wanda ya fi wani imani alhalin annabi sallama na cewa akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa aw akhlaqa kaga tunda aka samu akmalu sai an samu adhafu wanda ya fi kamala ya fi cika a iman to kenan wa ya fi wasu ne daga cikin mu'minai ya fi imani Allah ya ambaci ayyuka da suke ƙara imani وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وما يقبل الزيادة يقبل النقصان to su murji'a ba su yadda da wannan ba su a gurinsu kamar yadda ibn al-qayyim ya ambata cikin nuniyarsa al-kafiya shafiya cewa wannasu fil imani shay'un wahidun kal mishd inda tamathul al-asnan su a gurinsu imani abu ɗaya ne kamar masharci ne kaga kawunan shi a daidai suke ba kamar 'yan yatsu ba wani yafi wani domin a gurin ahalus sunna imani kamar 'yan yatsu ne wani dogo wani gajere wani matsakaici haka ga wani ɗan yatsan ma cindo ɗan misisi ɗan menene to wani haka imanin shi yake ɗan tsur an fahimci wannan ku to su kuma suka ce kamar kan masharci ne daidai wa daida ne shine qahtani ya musu ilzami cikin nuniya imanu jibrilin wa imanil wa imanul ladhi rakiba al ma'asi indakum siyan a gurin su kenan da imanin mala'ika jibril tunda abdun ne min ibadillah to da imanin mala'ika jibril da imanin mai saban Allah kartagin gidan caca ko magajiyar gidan karuwai ko shugaban gidan giya a gurin su da imanin shi da na jibrilu da daya ne fa subhanallah wannan dana'a wannan kaskanci har ina shari'ar Allah ta tsarkaka daga wannan kwama tana wa nahnu fi imanina nastathni mala yace mu a cikin imaninmu muna istithna muna togaciya mutum yace ana mu'minun insha Allah aqida ce ta salaf aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa idan mutum yana tsoron tazkiyatun nafs sai tafni sai istithna kar ya zama ya tsarkake kanshi domin falatu zakku anfusakum huwa alam man ittaqa daga aka tambaye ka anta mu'min ba za ka ce a'a ba ko sai ka ce ana mu'minun insha Allah ni mu'mini ne insha Allah ido suna ganin ana istithna'in ne cikin ɗayan biyu ko a gurin jingina hukuncin imanin a gurin Allah kaga wannan mas'ala ce ghaibiyya amrun ne mughayyabun anka aka ce anta mu'minun inda Allah sai ka ce insha Allah sau da baka da musaniya baka sani ba Allah ya karba aikinka ko bai karba ba ana mu'minun inda Allah insha Allah sa'annan ana istithna'i a cikin al'amarin da yake lahiqiyan istiqbaliyan kama a ce zaka mutu mu'mini sai a mutu mu'minan insha Allah baka san ba nan gaba me zai faru da kai nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adari wa ana rasulullah ma za yuf'alu bi sallallahu alaihi wasallam an fahimta amma a cikin bada labari ta hanyar tabbatarwa da yadda da abin da ka sani a zuciyarka kayi imani da shi ba tare da shakku da kokonto ba za ka tabbatar da cewa kai mumini ne ta hanyar kore shakka taka matsala ce wadda take akwai ainihin wato tafsili a cikinta gurin istithna fil iman kamar yadda malam ya ambata cewa wa nahnu fi imanina nastathni nahnu ma'ashira ahli sunna kenan wal jama'a muna istithna wanda shine aqida ta musulmi Abdullah bin Mas'ud ya tambayi wani yace kai mu'mini ne yace eh sai yace a to kamar ce kai dan aljanna ne mana tunda wanda ya mutu mu'mini ai dan aljanna ne shine ma sayyidina Umar yace man qala ana mu'min ana fil jannati fa huwa fin nar wanda yace ni dan aljanna to dan wuta ne shi taqawwala ala Allah ya ma Allah ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba huwa yud'a ila al-islam haka dole ka ce insha Allah al-imam Ahmad kamar yanda dan shi Abdullah ya fitar a cikin as-sunnah wanda karatun ta kaba kausai ne au adana ko sha Allah jibi ya ce duk wanda ya ce ba zai istithna'i ba a cikin imani ba zai istithna'i ba ya ce to faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ga ma'abota ga ahlul qubur da ya je ziyarar makabarta cikin addu'ar ya ce wa inna insha Allah bikum lahiqun ya zo hadisin ummu salama da abu huraira ya ce to wannan hadisin martani ne akan shi domin annabi ya sani yaqinan cewa sayaltaqi bi ahli alqubur amma sai ya ce mi wa inna insha Allah bikum lahiqun dan su cewa suke yi in kai istithna'i kamar shakka kake to anan gurin annabi yana shakkar cewa zai rasu baya shakka alhalin Allah na ce mai innaka mayyitun wa innahum mayyitun amma duk da haka yace wa inna insha Allah bikum lahiqun da imam ahmad ya ambaci wannan da riwayar ɗansa a cikin as-sunna juz'i na ɗaya safa ta 486 abu abdullah al-husayn ibn ibrahim al-jawazjani ko al-juzajani rahimahullah yake cewa al-istithna'u fil imani sunna aqida ce ta ahlus sunna yin istithna'i a cikin imani faman za'ama annahu mu'minun falyakul insha Allah duk wanda zai tabbatar shi mu'mini ne yace insha Allah ta'ala sai ce wa hadha laysa bistithna'i shakkin ba istithna'i ne na shakku ba walakinna awaqibal mu'mini mughayyabatun anhu awaqibul mu'minina mughayyabatun anhu domin aqibar mu'minai karshen lamarin su ya boyi daga gare su bai san da me zai cika ba sai ce wal murji'u yaqulu ana mu'minun 'inda Allah 'azza wa jalla wa la yaqulu insha Allah kaga wannan akhdar 'inda Allah mutum ya ce ana mu'minun inda Allah kuma bai ce insha Allah ba wannan ganganci ne ba karami ba bid'a ce munkara nakara wa yara man yaqulu ana mu'minun insha Allah fi shakkin yana ganin dan mutum ya ce ana mu'min kuma ya ce insha Allah kenan ma shakka yake yi a wannan ba shakka bace ba shakka bace ba rataya abu ne ga Allah subhanahu wataala sannan ya kawo hadisin abu huraira wa inna insha Allah bikum lahiqun sai ce fa'alima rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqinan annahu lahiqun bi ahli al-qubur wa qad istafna kuma gashi ya istithna duba littafin al-abatil wal manakir safa ta 43 zuwa da 4 la'allama ibnu uthaymin gurin fassarar wannan hadisin nawa inna insha Allah bikum lahiqun wato yake cewa wannan insha Allahu din wato ta'udu ila waqtil luhuq wa inna insha Allahu bikum lahiquna kamar yana nuna mutuwar mu sai lokacin da Allah ya ga dama an fahimta kamar cewa yake yi wa inna mata sha Allahu bikum lahiquna za mu haɗu da ku a duk sanda Allah ya ga dama ko yau ko gobe ko yanzu yanzu sai ce kaka kaulihi thumma idza sha anshara cikin sharhi na riyadus salihin juz'i na uku safa ta 474 albayhaqi cikin shu'abul iman yace la yanbaghi lil mu'mini an yamtani'a min tasmiyati nafsihi mu'minan fil hal bai kamata mu'mini ya ki ambatan kanshi da cewa shi mu'mini ne ba a halin da yake raye a yanzu dai ka tabbatar kai mu'mini ne wato zai tafsili shi ma sai ce li'ajili ma ya shahu min so aqiba na'udhu billahi min saboda abinda yake tsoro na mummunan karshe muna neman tsarin Allah daga mummunan karshe li'anna zalika wa in waqa'a wa habata ma qaddama min imani falaysa yanqalibu al-mawjudu minhu ma'duma min aslihi wa inna ma yahbitu ajruhu wa yabtulu thawabu ya ci gaba da cewa wa amma ma ankara salafu inda nake so mu je kenan abinda malamai na magabata ahlus sunna wal jama'a suka yi inkari min itlaq ismil imani na mutun ya sakin makan shi lafazin ni mu'mini ne fa huwa qaulul wahid ana mu'minun wa a'ishu mu'minan wa amutu mu'minan wa alqa Allah mu'mina bai ce insha Allah ba wannan shine salaf duka sun hadu akan cewa kuskure bid'a ce mutum ce ni mu'mini ne zan rayu mu'mini zan mutu mu'mini zan hadu da Allah ina mu'mini اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ولا يستثني ولذلك قال ابن مسعود قل إني في الجنة سأل ابن مسعود يتيم وأنم تمن كتيم ونكيكنا الجنة بيهق يتي لأن من مات مؤمنا كان في الجنة وليس كل من كان مؤمنا في ساعة من عمره أو يوما أو سنة كان في الجنة فعلا don ka zama mumini yau ko kwana ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ba shi ke nuna lallai sai ka shiga aljanna ba domin al'umuru bil khawati ba a san da me za ka cika ba da kawai ce wannan yana nuna cewa fa'ulima anna abdallah inna ma qala hadha liman ittakala ala imani ya faɗa haka ne ga wanda ya kwance da kaya akan shi imanin shi kawai yana ganin shi mumini ne bari abin da ya ga damu kaga an koma murji'ancin kenan faqata bi annahu mu'minun mutlaqun fi am fi amati fi ammati ahwali daka kaga wannan a shi ne aka yi mawa inkari wanda bai mai da lamarin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shu'abul iman juz'i na ɗaya sofa ta 166 maktaba ta darul rushd maktabatul rushd shekul islam ibn taim ya ce mutane sun kasu kashi uku a matsala ta istifnai akwai wanda suke ganin wato wajibi ne istifna'i a cikin imani wanda bai istithna'i ba shi dan bid'a ne wanda wannan galibi shine zahirin maganganun sal imamu ahmad sufyan al-thawri ishaq ibn rahuy da duk mun karanta su galiban a cikin littattafai na baya ash-shari'a al-ibana da sauransu cewa wajibi na biyu suka ce mutum ma zunubi zai samu in yi istithna'i saboda yana fa'idantar da shakku to wannan zai koma zuwa ga manufar mutum a zuciyarsa wa inna ma li kulli imri'in ma nawa idan sanda zai istithna'in yana shakku ne wai shi mumini ne ko kafiri ma bai sani ba to wannan haramun ne domin me la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah bai kyautata zato ga Allah ba na uku wanda shine ibnu shaykhul islam ibn taymiya yace rahimahullah yace shine ra'ayi wanda yake ausaqu wa a'dal mafi adalci tsakatsaki cewa yajuzu al-istithna'u bi'tibar wa tarkuhu bi'tibar in an yi i'tibarin korewa mutum mutum ya kore makan shi tazkiyatun nafs da at-taqawul 'ala Allah sai yace ana mu'minun insha Allah ko kuma an yi i'tibarin ma ya'ati fi mustaqbalihi nan gaba dinka istimraran zaka tafi a cikin imanin baka sani ba zaka sai ka ce insha Allah sai zama insha Allahu rataye lamari ga mashi'ar Allah ne sa'annan kuma fi zatil waqti fata ne daga gurin Allah subhanahu wataala ya daurar da kai ya dawamar da kai akan imani sannan ana barin shi idan ya zama da shakku za a yi shi wannan bayani ya fito fili muna ganewa nutabi'ul akhyara min ahli al-athar yace muna bin fiyayyun mutane daga cikin ahlul athari ahlul hadith wa hum ahlus sunnati wal jama'a wa naqtafil athara la ahlal ashar muna bin hadisai ne ba masharrantan mutane ba sune ahlul kalami daga cikin mubtadi'a da dukkanin mazbalata ahlul ahwa'i wad dalala ba ma bin su muna bin athar na magabata ne khairul matiyati lil fata atharu mafi alkhairin abun hawa da zai matashi zai hauya kai shi zuwa ga tudun natsira shine athar قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة ولا تقل إيماننا مخلوق ولا تكركة إيماني هلتاني ولا قديم هكذا مطلوق كركة إيماني هكا يكي دأدي يعني باشد فرقو هكا يكي تنتني كركة إطلاق ونما غنى ميسا يهنا لأنه مما أحدثه أهل الكلام أهل الكلام سكا بجرود ونما مسألة لوكة قضية تخلق القرآن lokacin mihna sai a zo a same ka wato lamari ne wanda ka nemi tsarin Allah daga fitina malam abu ne in bid'a sun rawaja shi wasu muluk na banul abbas samahahumullah suka yi kuskuren jawo fikra ta falasifatul ula cikin addinin musulunci ma'amun ya kashe malayin na dananir manya-manyan kudade jibga-jibga gurin biyan waɗanda za su tarjama mashi littattafan su aristo su a platon waɗanda suke a cikin arnan masu arna ne yan bidiyan arna ne da ra'ayoyinsu na mantikiyya da falsafa wai kuma da wannan hikimomin da dabaru da kawa'id na ilmul kalam wai da su za a fahimci waye Allah subhanahu wa ta'ala wanda ƙarshen abin da ra'ayin yake bayarwa shine hurriyatul aqlaniyya a ba mutum dama komi ya ga da tunanin shi da hazaƙa shi yaya zai iya fitar da hukunci wanda shi kuma Allah fala tadribu lillahi al-amsal ba irin halitta bane shi to dan haka bayan sun jawo mas'ala ta khalqul qur'an da wasu tasalsulat ɗinsu da qawaid ɗinsu al-batila dahida kuma sai aka dawo ana jaraba mutane da wasu abubuwa na abin da ya shafi wato ainihin al-ikhtibar da al-ikhtiyar da ire-ire sai a zo a ce maka to yanzu imani halitta ne shi ko ba halitta ba in ka ce halitta ne su ce ka faɗi in ka ce ba halitta ba ne su ce ka faɗi suka yi tattauna waɗannan matsaloli sai salaf suka ce babu bukata tattauna irin waɗannan abubuwa don ba mu ji magabatanmu sun faɗe su ba su abubakarin da umar su abu huraira idan tambaya ce ba wanda ya kai su amma suna tambayan abu mai amfani ne su umuna aisha radiyallahu anha ba su yi waɗannan tambayoyin ba don me mu zami fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah ya sanya alamar tsira da rabauta shine mutum yayi imani irin na sahabbai haka ya faɗa a Qur'ani cewa in yahudu suka yi imani irin na kusan shiriya to mu ma in mun yi imani irin nasu mun mun samu shiriya me zai kai mu kwakule kwakule me zai kai mu bincike binciken abinda Allah ta'ala bi umarce mu da shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da addini faritar ya fito da komi ya bayyana komi fa abinda ya boye ya cika umarnin Allah subhanahu wataala na balligh ma unzila ilayka min rabbik ya isar to abinda ba su yi ba dan me za mu yi shi a cikin addini alhalin Allah ya ce wa man يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا wanda bai bi tafarkin sahabban nan ba Allah ya ce jahannama za a danna shi dan me za mu kirkiro wasu hanyoyi da ba shine waɗannan bayin Allah suka bi ba to sai malai ya ce wannan ba a faɗi saboda abu ne wanda salaf ɗinmu ba su faɗa ba an gane wannan ko cewa alkur'ani makhlukun am ghairu makhluk a ba qur'ani ba imani makhlukun am ghairu makhluk to amma tunda sun bujiro da mas'alar dole za a kore ma mutane wannan rudanin a asali zamanin sahabbai ba a tattauna cewa qur'ani ghairu makhluqin ne sai dai a ce kalamullah kawai amma da bid'a ta khalqul qur'ani ta bujuro dole aka tirsasu zuwa game a ce ghairu makhluqin dan a korewa mutane rudani da shubuhohi da in bid'a suke sanya musu a kwakwalan su haka malamai sun tattauna mas'alar cewa shin qur'ani za a yi kallon cewa qadimun ne ko ko za a yi kallon cewa makhluqun ne in an ce makhluq ne hadath ne kenan in an ce kadimun ne kenan me ba hadith min duk da lafazin kadim din ma min muwallidati al-mubtadi'a su suka kirkiro shi abinda Allah ya siffanta kan shi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin kuma Allah daban imani daban ko ba haka ba ba za ka ce imani wato ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba tunda shi ba Allah bane subhanahu wataala Allah ne wanda yake la awwala lahu wala wala wala la bidayata lahu wala intiha bashi da awwaliya bashi da akhiriya to haka mas'ala ce wadda malamai sun kalle ta ta fuska biyu idan aka ce al-iman ana nufin af'alul ibad ayyukan bayi to wannan sai mu ce makhluqa ce hadath ne kirkirar su akai domin kafin bawan ai babu aikinsa kafin kai babu sallarka kafin kai babu azuminka daga ayyukanka su ma taba'un laka suna biye da kai ne li'anna sifat tatba'u dhawat bima annaka hadathun wa makhluq fa a'maluka makhluqa wal a'mal ayyuka mun sani tadkhulu fi musamma al iman suna shiga cikin imani idza urida bil imani a'malul ibad ayyuka na bayi to sai mu ce makhluqa ce shi yasa bukhari ya khalqu af'alil ibad to amma banda alkur'ani mai girma so shi alkur'ani ba makhluqi bane to su inda suke so a kai kenan dan bai da gadar zare ce shi alkur'ani ghairu makhluq koda kana karanta shi kana karanta maganar Allah ne kun san akwai lafziya masu cewa lafzi bil qur'ani makhluq suka raba a alkur'anin da ke cikin lauhul mahfuz shi ba halitta ba amma sanda wani yake karantawa karatun nashi ai halitta ne wala taqul alqur'ani khalqan qara'atuhu wala taqul alqur'anu khalqan qara'atuhu fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu ai da lafazi ake bayyana maganar Allah subhanahu wataala amma da tambayar ka aka yi bangon alqur'anin da kake karanta sai ka ce halitta ne shi tunda kwali ne ko fata ce ko na abu ko kashi ko na abu makamancin haka allan da aka rubuta alkur'anin halitta ne tawadar da aka yi rubutun da ita halitta ce walaqad kafana qawlu sha'irin alladhi qala sawaba wa jaa bil ihsani innal ladhi huwa fil masahif muthbatun bi anamil al ashyakh wa shubbani wa qawlu rabbi ayuhu wa hurufuhu wa midaduna war raqu makhluqan tawadar halitta ce amma rubutaccen qur'anin maganar Allah ne harshe na halitta ne amma abinda na karanta na ƙur'ani maganar Allah ne ina fata an gane wani dole a yi tafsili dole a bambance kun fahimta fa innahu yashmalu lis-salati domin imani ya kunshi sallah وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم ونحو هذا مكمنتنت من سائر الطاعات نسورا إبادو دا أيك النبيي ga Allah wa kathratul khuta ila masajid shi ma ibada ne kuma kaga aiki ne fa fi'luna nahwa ar-ruku'i muhdathun aikin da muke kamar ruku'i misali da sujudi da zaman tahiya wannan halitta ne wa kullu qur'anin qadimun fabhathu amma duk wani alqur'ani mai girma kadimi ne qadim anan yana yana so ya kore a ce makhluqin amma ba a siffanta shi da alqidam domin alqur'ani maganar Allah ce wadda ko maganar Allah tana cikin sifa ta mashi'a sifata ta mashi'a sifa ce da Allah san da ya ga dama yake siffantuwa da ita daka an yi lokacin da babu qur'ani daga baya Allah ya mai ya saukar da shi amma ba a taɓa lokacin da babu maganar Allah ba kinan ƙur'ani wani nau'i ne na maganar Allah wadda ke ƙarƙashin ganin daman Allah don akwai masu cewa ƙur'ani za a siffanta shi da alƙidam don haka duk wata aya kadima ce duk wata sura kadima a gashi kuma a ƙur'ani hadda date wasu ayoyin ke bayarwa da kaza ne amma al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'afa laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya wanda zamanin Annabi sallallahu aka yi su laqad sami'a laqad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ga haritha ta ummul mu'minin Aisha wa Hafsa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin kaga abin ya faru ne sai aya ta sauka to amma asalin maganar Allah subhanahu wataala sifa ce ta Allah abadiyya azaliya ba ta da farko ba ta da karshe ba a taba san da baya magana ba ba za a taba san da baya magana ba kasairi sifatihi subhana an gane wannan kuka shi yasa Allah ta'ala ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaffi غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون kaga akwai sabon wahayi da Allah ta'ala yake saukarwa bi qadaril munasabati gurgudan munasaba kaza ya faru a saukar da dalili kaza muna tare sai ke cewa wa wakkala Allahu min min al-kirami ithnayn hafizain lil anami Allah ya wakilta wato wasu halittu guda biyu mala'iku kenan guda biyu hafizaini wanda suke masu kulawa lil anami gabayi fayaktubani kullu af'alil wara suna rubuta dukkan ayyukan halittu kama atafin nafsi min ghairi imtira kamar yanda yazo a cikin nassin alqur'ani babu wato ainihin shakku a cikin haka babu gardama yana ishara da cewa wato idh yatalaqqa almutalaqiyani 'an al-yamini wa 'an ash-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wanda suke kula da ayyukan bayi wannan na tattarowa wannan na sheda sa'annan da yace hafizaini fadin shi wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin bala wa rusuluna ladayhim yaktubun shine fayaktubani kullu af'alil wara tattaro bayanin shaida a kai suratu qaf ta ambata kula da ayyukan bayin kuma control da sa ido da mutaba'a da ainihin wato muraqaba ta ayyukan bayi da mala'ikun suke yi ita kuma suratu ash-shams ko suratu takwir wa inna alaykum lahafiz infitar ce ko wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun نعم مطففين وانفطار دي انفطار ce انفطار sai mun fara musabaka malam kamar sa'annan rubutawar kuma shi ma ya ƙara akkadawa can da yace bala wa rusuluna ladaihim yaktubun wanda rusul a gurin ana nufin mala'iku domin Allah yasdafi min almala'ikati rusulan wa min nas su rubuta duk abin da bawa yake aikatawa kuma wannan rubutun akwai kofi a cikin wuyan bawa kamar yadda Allah ya faɗa cikin Isra cewa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba rabbi sallim wa a'in sai mu bashi haka mu tashi babu rabi' da sabuwar magana ce wa iyyakum insha Allah